assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ci gaba da karatun littafinmu mai albarka littafin risala muna cikin babul fara'id babi mai bayani game da hukunci-hukuncin ilimin rabon gado ya ce wayar rufin maula al'a'ala al-maula al'a'ala mawali sun kasu kashi biyu akwai maula al'a'ala akwai maula al'asfal yan an ka ce maula mi ake nufi da maula hmm? maula eh to bararren bawa yantaccen bawa ko hakan ga wanda ya yanta haito shi komi suna ne shi ma maula don hakan ga da wanda ya yanta bawa da shi bawan da an ka yanta duk ana kiransu maula to maula maula maula da hausa ai ba abin gararaka ba dan maula to to ya za a bambantawa sai a kira shi mai gida wanda ya yanta bawa sai a kira shi maula al'a'ala shi kuma bawan da an ka yanta sai a kira shi mawala al'asfal mai gida na sama wanga kuma bararren bawa na ƙasa to sai ya kawo magana game da maula al'a'ala wane ne kenan al-mu'tiq wanda ya yanta bawa ba al-mu'taq wanda an ka yanta ba sai ya ce al-maula al'a'ala mai gida wanda ya yanta bawa waya rithu yana gadi dukiyar bawan nan idan fara da in ya kadaita kana da bawa ka yanta shi saboda Allah ba kai ne waliyinsa ba madalla to yau gobe yau gobe bawan nan da ka yanta saboda Allah sai ya mutu da ya mutu bai da kowa magadi nai bai da ɗa bai da jika bai da uba bai da kaka bai da yan uwa ko shagikai ko li'ummai ko li'abbai bai da mata ko kai shi ɗaya ki gundun bulinai ga dukiya ya bari wa zai gade shi sai an kace mai gida ne shi wannan da ya yanta shi yana cikin hikimar walitakat mai gida ne sai ya gade shi yana gado ne idan fara da in shi mai gidan ya kadaita yana gadon jami'al mali dukkan dukiya sai ya gadi dukiyar duka sai ya asibci shi mai gidan wanda ya yanta bawan kana rajulan ya kasance namiji ne a wimra'atan ko mace ko mace ce sai ta kwashi dukiya duka don tun daga ta gara ta kwashe da aka yi dukiya bai tilmali fa in kana ma'ahu ahlu sahamin amma in wani mai rabo ya kasance tare da shi kila bawan gana shi da ya mutu ya bar mata ko ko ya bar uwa ko ya bar ɗiya kaga waɗannan duka ba su canyi dukiya duka ba su asibci ya ce fa'in ka na ma'ahu in ya kasance tare da shi almawala al'a'ala ahalu sahamin ma'abuci rabo in ako wani mai cin rabo to kana lil maula ma baƙiya sai a hiddama mai cin rabo rabo nai in ya bar mata sai a hiddama ta rabonta yanzu bai da ɗabai da jika mai rabon mata ta yi rubu'i madalla to sai a hidda mata rubu'inta abinda ya rage sai shi maula al'ala sai ya kwashi ko ko ya baɗiya mi an rabun ɗiya tai nisifi yan an ka baɗiyan nisifi abinda ya yi saura maula al'ala sai ya kwashi ko ɗiya matan sun kai biyu ko he da biyu kaga su ko sulusai ne yan an ka ba sulusai ne abinda ya rage maula al'ala sai ya kwashi ko ya bar uwa shakikiya ko la'abiya me ya rabonta in gudata nisifi in sun kai so biyu sulusai ne in yi abin ga abin da ya rage maula al'ala sai ya kwashi to shi ne ce fa in kana ma'ahu ahalu sahami in wani mai cin rabo ya kasance tare da shi maula al'ala kana lil maula ma baqiya abin da ya rage ya kasance ga shi mai gidan ba da ahalu sahami bayan masu rabo an hiddan masu rabo rabonsu abinda ya rage sai ya asibci wala ya rithul maula shi mai gida baya cin gadon bawa ne da ya yanta ma al'asibar tare da asibai in ga masu asibci to shi sai dai ya yi bakin ciki ya rasa tsohon bawa ne amma baya cin su asibai su za su cin gado wa huwa a haƙu shi maula al'ala ya fi cancanta cin gado min zawil arhami daga 'yan uwa na gefen uwa 'yan uwa na gefen uwa ai ba su da gado ko to ga maula al'ala ga 'yan uwa na gefen uwa an ka ce a ba da dukiya ga maula al'ala to ina yake allazina la sahama lahum 'yan uwa na gefen uwa waɗanda ba su da rabo fi kitabillahi azza wa jalla cikin littafin Allah amma in ga waɗanda an da rabo gefen uwa mutum nawa Allah ya ba rabo cikin littafin Allah mutum uku da kakanya uwar uwa tana da rabo ko sannan dan uwa ummi ko yan uwa ummai suna da rabo to wadda biyu kenan biyu su an da rabo ga littafin Allah gehen uwa eh a ta ai gehen ta an kace ba da ita ba ita ka ai jazamun na biyan jakin kuturu mm to ina yake wala yarithu min zawil arhami yan uh, uwa na gefen uwa yan uwa waɗanda an ka haɗa yan uwa na gefen nono na gefen uwa wala ya rithu ba su cin gado illa mallahu sahamun sai wanda adda rabo fi kitabillahi cikin littafin Allah waɗanda Allah ya ambata yan uwa li'ummai da abin da yan da da uwa da kakar da kakar mamaci uwar mamaci uwar uwa tai wala ya rufin nisa'u mata ba su gado min alwala'i daga walitaka mata ba su gado saboda daga walitaka illa ma a takana sai abinda sun ka yanta au jarrahu man a takana ilaihin na koko wanda sun ka yanta jarrahu ya jawo shi man a takana waɗanda sun ka yanta jarrahu ya jawo shi ilahin na zuwa gare su bai wuladatin ta hanyar haihuwa au itikin ko kuma yanci alaikumus salam me ma'anar wannan magana yace wala yarithun nisa'u mata ba su gado min alwala'i daga walitaka yanzu misali mutum ne ya yanta bawa ba shine waliyansa ba to sai ya mutu in yana da ɗa namiji ko ‘ya'ya maza ai kaga sun gadi walitakan nan ga ubansu za su tsaya matsayin ubansu sai su ci gaba da walitakar abin ga to shi ne ce banda ‘ya'ya mata ‘ya'ya mata ba su gadin walitaka mata yanzu mutum yana yana ‘ya'yanta bawa yana walitakarsa sai ya mutu ya baɗiya mace ko ‘ya'ya mata to ba su gadin walitaka kun ji magana ta farko illa ma a takana sai dai abinda sun ka yanta ita macin ita addabawa ta yanta shi wa zai zan waliyansa ita sai dai abinda sun ka yanta su mata abinda ta yanta au ko kuma man a takana waɗanda auman a ta gana koku waɗanda sun ka yanta jarrahu ilaihin na ya jawo shi zuwa gare su biyu ladacin ta hanyar haihuwa a wai cikin ko bauta mace addabawa sai ta yanta shi fi sabilillahi ba ita ce waliyansa ba shi kuma bawan yau gobe yau gobe shi ma yana da ba sai yanta nashi bawa ina fatar kun fahimta bawan da ta yanta tana walitaka shi kuma sai yanta yana da bawa sai yanta ya samu kuɗi ya sai ba sai yanta shi shi ko ba shi awwalin bawan da yanta ba sai ɗaya na ya mutu to wancan bawa da bawan ta yanta tsohon bawan ta yanta ga walitaka ce za ta dawo gare ta sai ta to nan ɗaya za ta gadon walitaka hanyoyin ga biyu ko wanda ta yanta ko ko wanda ta yanta ya jawo zuwa gare ta ya ja ta hanyar haihuwa bawanta da ta yanta yana da ‘ya'ya yana fatar kumba kamar yanzu misali tana da kuyanga kuyanga tana da ciki sai ta yanta kuyangat to da kuyangat da abin da a cikin cikinta duk ita za ta zama waliyansu amma bayan ta yanta ta ko ko kahin ta zan koyan gatta ta haifi wasu ɗiya to waɗancan ɗiya ba su cikin walitakarta hakan ga ɗiyar da koyan gaga ta haifa bayan ita mai gidan ta yanta ta ba su cikin walitaka waɗanda za su shiga cikin walitaka waɗanda an ka yanta tare da su muna tare madalla to shi ne ya ce mace ba ta gadon walitaka in ubanta ya yanta bawa don ubanta ya mutu duk ba ta gadon walitaka amma ɗa namiji yana gadon walitaka in uba ne ya yanta bawa ya mutu walitaka bawa nan ta komo gare shi shi ɗa namiji jace sai dai abinda su mata sun ka yanta tana da bawa ta yanta shi wannan ita ce za ta zama waliyinsa ko kuma wanda sun ka yanta ya jawo shi zuwa gare su bawan da ta yanta shi ma ya yanta nashi bawa sai ya mutu to walli takar wancan bawan da bawan ta yanta za ta ta gefen haihuwa ku walita ya'ya ne da ya bari shi bawan da ta yanta ta ka walitaka ya'ya ne duka ita za ta zama waliyansu muna tare to wa idza ijtama'a man lahu sahamun ma'lumun fi kitabillah idan waɗanda adda rabo sannan ne cikin littafin Allah sun ka hadu wa kana zalika akthar min almali kuma wannan yazan shine mafi yawa daga dukiya wa idza ijtama'a man lahu sahamun fi kitab idan waɗanda kaga sai yace man lahu sahamun fi kitabillah idan waɗanda adda rabo cikin littafin Allah sun ka haɗu waɗanda adda rabo waɗanda tun cikin ƙura'ani Allah ya ce wani a bashi kaza wani a bashi kaza wani a bashi kaza to in sun ka haɗu wa kana zalika kuma in an ka ce a ba kowa rabo na wannan ya kasance akthar min almal mafi yawa daga dukiya misali mutum ne ya mutu yabba uwa yabbar uba yabba ‘ya'ya na mata yabban mata yabba ‘yan uwa da yake ‘yan uwa su a hishe sun daga uba yabba uwa yabba uba yabbar mata yabba ɗiya madalla to to ‘yan an ka ce a hiddan ma duk waɗanda kaga suna Allah ya ba su rabo kowanninsu na da rabo cikin littafin Allah to yan an ka ce a hiddan ma kowa rabo ne dukiyar ba ta isa shine an ka ce wa kana zalika akthar min almali wannan rabon nasu yahi dukiya yawa yan an ka ce a ba uba sudusi a ba uwa sudusi yan mata a ba ta sumuni wani a ba shi kaza wani a ba shi kaza to ba dukiyar ba ta isa yahi dukiyar yawa to ya za a yi to yace udkhila alaihim kullihim ad-dararu udkhila ad-darar sai a shigar da cutarwa alaihim akan su kullihim dukkan su wace irin cutarwa yanzu uwa an ce nawa an rabon uwa sudusi nawa sudusin dukiya ya kama dubu hamsin misali za ta samu dubu hamsin shine sudusin dukiya to yantun da yan an ka ce a ba kowa rabonai wasu ba su samu to kuma ba wanda za a cewa ba zai samu mutum da Allah ya yanka ya bashi to maimakon a bata dubu hamsin sai a bata dubu talatin ko talatin da biyar an rage mata ko ba a rage mata ba shi ma uba nawa an rabo nai sudusi shi ma dubu hamsin shi ma a bashi talatin ko talatin da biyar mata nawa an rabonta sumuni a ce dubu talatin sai a ce to a bata ishirin ko ishirin da biyar haka dai shi a cutarwar da za a shigarwa maimakon a baka full benefits ɗinka sai a rage wani abu don me yadda za a kakkasa ya zan duk wani wanda an darbo cikin littafin Allah an bashi ko da bai kai ga abin da an ka ce a bashi ba muna tare wa qusmatul farida sai a raba gadon alama blagi sahamiha akan matukar rabonsu sai a raba kenan gadon yanzu ba abinda hakikanin kowa zai samu cikin littafin Allah ba da ya samu abinda an ka yamma kowa ya zan kowa ya samu tunda dukiyar ba ta isa muna tare wala yu'alu ba a yan auli me auli eh a ƙari dai auli ba a yan aule lil ukti ga uwa ma'aljadda tare da kaka illa fil garra'i wahadaha sai ga rabon gadon da ake kira garra'iya imamu malik ya sa mata wannan suna garra daga garra wa garrahum fi dinihim ma kanu yaftaruna ne garra rudi sai imam malik ya samu ta garra'iya gado wanda rudi ya shiga ciki mun yi garra'iya je ko ya ce zai yi bayaninta to ga bayanin garra'iya na yau zai kawowa mai garra'iya ya ce wa layu alulil ukti ba a yan auli ba a yan ƙari ga uwa mace ma'aljadda tare da kaka illa fil garra'i wahdaha sai ga gadon da imamu mali ya kira garra'iya shi kadai menene garra'iya wahiya ita ce imra'atun mace taraka zawjaha mace ta mutu sai ta bar mijinta wa ummaha da mahaifiyarta wa uktaha da yar uwarta lil abwayn shaqiqiya aw la abin ko yar uwa la abi wajaddaha da kakanta to mace ta mutu tabban mijinta da mahaifiyarta da uwa ko shaƙiƙiya ce ko la'abiya sannan da kaka yanzu hiddan makowa rabonai ya ce falis zaujin nisfu tun da batan ɗako jika nawa an rabin miji nisfi ma dalla sai ya ce falis zaujin nisfu rabi dukiya ya tabbata ga miji walil ummi thuluthu ita kuma uwa tun da babu ɗa ko jika shi ka sha makance ta ko ɗa namiji tun da babu ɗa ko jika ko ɗan uwa namiji su ke sha makance ta yawan tana nan ga rabunta mi an rabunta na asali sulusi don haka sai a ba uwa sulusi to yanzu nisifi ga sulusi nawa kenan nisifi a bai ƙari nisifi ga sulusi nawa kenan ya yi sulusa ne walil jaddi sudusu kaka shi ko sai a bashi sudusi kaka sai a bashi sudusi to in ka hada dukiya ta ƙari fallon ma faragal malu dukiya ta ƙare to da dukiya ta ƙare to amma ga uwa can ita ko kuma ita ma tana da gado ba mai sha makance ta cikinsu eh miji bai sha makance uwa uwa ba ta sha makance uwa haka ka bai sha makance uwa ina fatar kun fahimta to yanzu ya za a yi da uwa tunda ita ko rabo gare cikin littafin Allah ya za a yi dukiya yau ta ƙare amma ga wata can ga uwa can ita ko tsaye tana jira to ya za a yi a ba ka mm ina yake ina ganin kakanta ne na gehen uwa a ba kakan na gaka na gehen uwa bai cin gado namiji eh to lalle kam a'a yanzu kaka kan ga asali in kan ga kaka ya ci gado matsayin uba yake shi kuma uba yana sha makance yana sha makance yana sha makance ɗaya ɗaya nai kaga ya kamata ya sha makance ya uwa kenan to bari mu ji dai wanda za a yi yace fallan ma faragal malu da dukiya ta ƙare wa ila lil ukhti sai a yi auli ga ya uwa ya uwa can da a can tsaye tana jira sai a yi mata auli bin nisfi da rabi salafatin kashi uku rabin da za a ba miji madalla sai a ɗebo ciki nai sun majami'a ilaiha sannan sai a hada zuwa gare ta abin gada an ka ɗebo ga miji sai a hada da sahamul jaddi rabun kaka nawa an rabun kaka sudusi sai a ɗebo sulusin nisifin can ba miji ya ci nisifi ba to sai a ɗebi sulusi ne ba sulusin dukiya ba sulusin nisifi sai a hada da sulusin kaka sai a hada fayu kusan jami'u zalika sai a raba wannan bai nahu matsalar da ita da kaka ita ya uwa sai su raba jiya ba mun ji kaka ya taho ya hadu da yan sun ci gado ba to ina fata kun fahimta to wannan shi shi ake kira garra'iya kaga menene garra'iya kaga akwai rude ciki wa an ka ruda ciki da miji da kaka duk an rude tun da shi mijin da farko an ce mai nisifi sai an ka yanke wani abu kuma shi kuma kaka an ba shi sudusi kuma an ka kwace sai an ka hada da abin ga sai an ya raba tare da wata kaga duk akwai rudu an rude su an rude miji an rude to shi yasa imam malik ya ce mu wannan rabon gado garra'iya rabon gado wanda rudi yake ciki ina fatan muna tare to yace fayu kusamu sai a raba jami'u zalika dukkan wannan dami dami da sudusin can na kaka sannan da sulusin gada an ka ɗebo cikin nisifi namiji to sai a haɗe su sai a raba bayanahuma tsakaninsu tsakanin wadawa tsakanin kaka da 'yar uwa yaya za a raba lizzakar mislu haddal unsa yayini ala thuluthi laha ita adda sulusi wa thuluthaini lahu shi ko shi adda sulusaini abin gada an ka tara da sudusi ne da abin da an sudusin da an ka ɗebo cikin namiji an ka hada to sai a raba shi uku sai ya kwashi kashi biyu ita kuma yawa ta kwashi kashi guda eh fatablugu don haka sai rabon gadon ya kai sab'atan wa 20 sahaman rabo 27 maimakon asalin rabo 24 ake yi 24 ake kasa dukiya to saboda ƙarin da an ka yi sai yanzu rabon ya koma 27 ya azab kare uku fadalla to shi ne garra'iya da wannan garra'iya kuma babin rabin gado ya kawo ƙarshe to Allah ya sa mana albarka ga abin da mu karanta da bakin lahalari zuwa ishimawi zuwa qawaidi ishimawi iziya duk ba a yi magana rabin gado ba a yi naka tsammani ko ko an yi rabon gado cikin iziya o an yi ko madalla to kaga wanda an kayo cikin iziya karatun ganin risala ya ƙara faɗaɗa mana shi ko bai ƙara ba ya ƙara to ita ma risala yanzu in mun ka ƙare ta an kasa askari za ku ga ƙari haka dai shi ya unhwanin ci gaba da karatu eh wasu abubuwa duk ma da sun ka shige ma duk nan baka fahimce su ba da an kai ga littafi na gaba duk zai bayyana masu eh madalla to shi ya unhwanin ci gaba da karatun ka a fara a bari ci gaba da yi ana ƙara yi abin na buɗewa ana ƙara yi abin na buɗewa madalla sai jumalin min alfara'id wa sunan wal wajibati war raga'ibi to ka gani kitabul jami'i kenan na risala jumloli na abubuwan da afarillai da sunnoni waɗanda an wajibai da sunnoni waɗanda an raga'ib ake neman ladarsu haka zai kawo su ba alhamdulillah risala ta zo ƙarshe sai a yi niyya a samu askari da an kare sai a sa askari inda karatun da kuka daddaka na da yanzu kun zama lamai